أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام آه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ubangiji ta'ala mai yawan ni'ima ga bayansa ya arzata mu da samun wannan lokaci mai tsada wannan lokaci mai albarka lokacin da musulmin duniya suke ribanta da shi shine cikin wannan wata mai albarka wata ramadan yau muna wuni na daya dare na biyu ga wannan wata mai albarka wata ramadan hijirar manzon tsira annabi muhammad alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekara dubu shekara ɗari hudu da arba'in da bakwai muna fatan ubangiji ta ala da da mu kuma muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sanya mana wannan zama namu daga cikin ayyukanmu na alkhairi waɗanda suke karbabu a cikin wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane su taɓa taruwa ba a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan allah suna karanta littafin allah suna bayani a junansu illa nazala alaihim sakina wa gashetum rahama wa fatimul mala'ika wa zakarahu Allah ma indahu wadannan abubuwa guda hudu gaba daya kowanne shi daya daga cikin su babban imani ga musulmi a ce ya same su duk lokacin da mutum ya kasance daya daga cikin waɗanda suke tare a cikin ɗakin daga cikin ɗakunan Allah a yadda ake karanta littafin Allah ana bayani to abu na farko shine Allah zai saukar da nutsuwa a wannan wajen kuma Allah zai saukar da rahama mala'ikun rahama za su kewaye gurin Allah zai ambaci ɗaya bayan ɗaya ga mutanen da suke gurin Allah ya saba daga cikin masu samun wannan gajiya ci gaba da karatunmu da aka saba na tafsirin alkur'ani mai girma musamman a cikin irin wannan lokaci a wannan wata mun dasa ne akan inda muka tsaya a darasinmu da muke yi na sati-sati a kowace ranar talata na wato markazin dawa da kitabu suna alafa musulafu sale a irin wani lokaci mukan dawo da karatun nan a irin wani lokaci da aka yau za mu tashi ne cikin wannan dai sura mai albarka suratul ma'ida wanda darasinmu na baya mun tsaya a aya ta 89 ko yau insha Allah za mu tashi aya ta 90 daidai Allah ya ba mu ikon fahimtar hukuncin hukuncin da ya aiki da su wala tafaddal mashkuran bismillah ya ayyuhallazina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون haka وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين
ubangiji ta'ala ya yi kira ga muminai domin ya ba su doka da oda akan waɗansu abubuwa da ake a zamanin jahiliya wanda har a yanzu ma mutane suna nan ba su gushe ba a kai allah ya shirya da mu babu shakka wannan tana daga cikin ayoyi da suka sauka akan hannun shan giya mataki na uku wanda shine mataki na ƙarshe wanda a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina giya tana daga cikin abin da galibin mutane kowa yana korawa Mm, kowa yana ɗan ɗanawa kuma akwai abubuwa da dama wanda suke faruwa a cikin shan giya wanda dukkan datsattsun mutane baya burge su diya daga cikin sabai ba sa shan giya ba sa shan giya irin sai na abubakar tun a jahiliya da irin shi karan kanci jagoranmu shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a jahiliya ba sa shan giya to giyar nan tana da matsala sosai abinda ake ce ma giya shine makhmar al-aqal abinda ke bugar da hankali duk abinda zai bugar da hankali mutum mai hankali lafiyayye baya ta'amuli da shi da kaga mutum ya zo yana shan kayan maye to daman hankalin nashi rigege ne shikenan za ta tatar da muje sai a ci gaba da kwalewa in ba a yi sa ba kuma al'amari gaba ɗaya rikici annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana kan son zuciyarsa a masa wahayi ko da abu baya masa ba zai iya hana mutane ba sai Allah ta'ala ne ya haramta da abu to an ce sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu shi ya tsaya yayi nazari yace ya kamata a ce Allah ya saukar da wata doka wadda za ta hana mutane shan kayan maye wadda za ta hana shan giya domin ya daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ya musu baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wata al'umma Allah a cikin ta ko muhaddisu waɗanda mala'iku suke magana a bisa harshen su in hala akwai shi a cikin wannan al'umma ta inji manzo Allah ce fa innahu umar shine sai na umar babu abin da umar zai ce ina ma abu kaza ya zama kaza illa sai Allah ya goyi bayan shi tamkar mala'iku suna magana a bisa harshen shi to lokacin da sayyidina umar ya ainihin irin wannan tunani da wannan guri nashi mai albarka ina ma Allah ya saukar doka akan shan giya to sai mutane suka zo suke tambaya akan ita giyan nan ma wani matsayin ta addini shine da Allah madaukakin sarki yace ya salunaka يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس amma fa وإثمهما أكبر من نفعهما ubangiji ta'ala da ya ga mutane suna yawan tambayar manzon Allah kan hukuncin giya sai Allah ya ce masa ya rasulullah yasalunaka anil khamr wal maisir mun ji mutane suna tambayar ka akan hukuncin shan giya abinda zai bugar da hankali da kuma hukuncin caca kowane irin nau'i na modi ko kuma caca suna tambayar ka hukuncin wannan to a wannan lokacin Allah bai haramta musu kai tsaye saboda mutane sun yi dumu-dumu da awon idan an ce a ce kai tsaye haramun ne to babu shakka mutane da ya ba su kai labari ba amma sai aka fara ruguza ta ana rage mata kima da daraja Allah sai ce ka gaya musu kulfihi ma dangane da abin da shafi shan kayan maye ko kwalewa ko shan giya to ismun kabirun akwai zunubi babba haka duk mutum mai hankali yana nisantar abin da zai kame babban zunubi sai dai babban lada to tun daga wannan lokacin da aka ce akwai zunubi babba to duk masu hankali lafiyayya hankali sun ja da baya a karshen giya amma za ka ce wa manafi'un nas akwai amfani ga mutane yanzu dan giya zai sha giya yanzu da zagi mutane a ce ku rabu da shi solar ya yi su ne wanda wannan zagin inda ya yi shi ba cikin giya ba to babu babu shakka ba za a iya daga mashi kafa ba mai rungume da makamantan irin wannan dan caci zai zo ba shi ko sisi amma yanzu na tashi da kuɗi da yawa kawai shi ne amfanin ba ba na amfani da wuce wannan ka yi zage-zagen ka ce ku kyale shi dan giya ne ya sha giya ne ko mutum ya zauna wani abu kamar zan ɗauki mataki sai a ce to amma wa- wani a shan giya ta ya sha bane ta haba shi yasa daga ni kawai shi kenan sai a bashi uzuri ba ki amfanin giya kenan ba ta da wani amfanin da ya wuce wannan amma akwai zunubi babba kenan duk mutum mai hankali abin da aka ce akwai zunubi mai babba to yakan yi nisa da shi to Allah ya ce wa isu ma akbar min nafa'ihima wannan zunubin da take da shi ita giya da tata shine mafi girma akan amfanin da suke da shi amfanin baya da yawa da haka kenan duk mutane masu hankali tun daga lokacin sai suka daga kafa daga shan giya amma akwai wanda sun yi dumu-dumu da abin har yanzu ba su bari ba sai na umar ya zo a karanta mashi wannan aya sai ce kai har yanzu dai akwai saura so muke a ce wata aya ta zo wanda za ta hana shan giya kwata-kwata ana cikin wannan yanayin sai aka samu wani ya sha ya kub tunda ba sai haram bace ko kuma sai lokacin sallah yayi sai ya ja mutane limanci kuma sai ya je wata katobara a cikin limancin nasa wasu malamai sun ce ya karanta kulliya ayyuhal kafirun me yau ya ce la a'budu mata ta'budun sai ya ce mi ma a'budu ma ta'budun me yau ya kore wa kansa bautar abin da kafirai suke bautawa sai ce su ba ka gaya wa kafirai ma mana bautar abin da kuke bauta kaga an samu matsala ko ba a samu ba an samu matsala kenan to daga wannan katobarar ta faru sai Allah ya karo doka akan shan giya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mai araba يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا mahallar shahid yanzu sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kaga har yanzu giya suke sha amma na dahum la bi ismil iman shi Allah ya kira su da sunan masu imani ba za ka kore musu imani ba dan can an ce tana da zunubi babba babban zunubi baya cire mutum daga cikin musulunci an gane ko in ba dan haka ba tunda an ce tana da ismun kabirun kuma sun sha da ba a kira su ba ya fi ladina amanu amma da yake ayyuka tobara sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya koran da kuka imani la taqrabu salata wa antum sukara da dai kar wani ku ya kusanci sallah a yayin da ya sha giya yayi ta til yayi su to kai ya kusanci sallah to kaga ita kuma giyan nan idan mutum sha abin lokacin za ta sake shi ba yanzu idan ka sha turamol idan ya sha dai ko idan ya sha turamol ko ya sha wuyuyi ko ya sha mai ake ce musu ma da 'yan kwayoyin nan masu kasan eh, ita giya kala-kala ce don abin da ke bugar da mut- hankali giya ne akwai wanda za a sha a yi shiru ba magana Eh, ya yi kumke da ya haɗu akwai wanda in ya sha wata kalar kawai gani ke kuwa mahaukaci ne in ka zo kai magana ne dai ma dariya ya yi mulmushi kawai ina yanki ba gane ba sakare ne ma kai ita bakin amfani da za a yi akwai wanda in an sha surutu kuma za a rike yi a yi ta surutu kawai wani ba da ya shatar da tumaki suna kwanci tsakuna ya ce to ina kwanan ku da barkan ku da dare a ga abin da ta bashi kenan to duk da yanda nau'in yanda take tana bugar da hankalin mutum ne a lokacin da yake cikin maye shi yasa Allah ta'ala ce to duk lokacin da aka wayi gari kuna cikin su a hirkinku ku kusanci sallah to ta yi mutum ya sha bayan azhar la'asar ta yi ko ya sha bayan la'asar magariba ta yi hatta ta alama ta ƙulun Allah ce har sai kun san me kuke faɗa yanzu wannan da ya zo cewa tumaki barkan ku da dare ai ka san me za abin da ke faɗi ba ko yawwa kaga ya samu matsala to shine Allah ya ce kada ku sha giya wato ku zo ku ce ku yi sallah kuma har sai lokacin da ta sake ku kuka san abin da kuke faɗa kada ku rabi ibada ta sallah alhali wa antum sukara kun sha abin da ya sa ku so kun yi maye hatta talamu mata kulun har sai kun san me kuke faɗa kaga wannan shine mataki na biyu tun daga nan gurin masu hankali suka ce ah to in ku an ce idan ana cikin maye ba za a zo a yi sallah ba to idan ki sha wani lokaci za ta saka ka kenan barin ta yafi amfani kaga nan gurin ma galibin mutane masu hankali sun bar giya sai wayanda suke ta zo musu kuranak kuranak kake ce komi ku ga abin yadda ake ga yawa kuronek me kira za mu ci da hausa ta musu illa sosai ta zama musu bala'i ta zama musu kansar in ba- ta shiga jikinsu in ba da ita ba ba sa iya rayuwa diya waɗansu suna samun kansu haka nan sun saba shan kayan da ya sigari wanda in ta kama mutum ba ta rine kan lokacin za ka bar ta sai ka samu kanka cikin bala'i zafin kafa ciwo mara dalili saboda me ta riga ta shiga jikinka ta zama kansar to diya wanda ta riga ta shiga jikin nan nasu su ne suna nan suna dan sha mataki na biyu bai sa sun barta ba sai da aka zo mataki na uku to wannan shine zamu karanta ubangiji ta'ala har yanzu bai kore su daga matakin masu imani ba nan ma sai ce ya ayyuhal ladina amanu haka da ma nadahum lami bi ismul iman Allah ya kira su da sunan dai masu imani duk da mataki na biyu ba su bari ba har yanzu Allah bai ce ba ya ku kafire shi yasa aqidul ahlus sunna wal jamaa ba kafirta mutun saboda saban Allah eh mutun dai yana shan giya ba za ka ce mishi arnan banza ba ko dan ya sata ko dan yayi zina ko da ku ya mutu akan zina ya cikin mashi Allah tunda ba ya mutu yana shirka ga Allah ba ne in dai yana da aqida ingantacce akwai tauhidi har yanzu ne yana a matsayin shi na musulmi gashi suna shan giya amma Allah ce yayi walladina amanu ya kudu dauka imani sai Allah ce musu innamal khamru kun ga giya ma khamar al aqal duk abin da ke bugar da hankalin mutum wal maisir kun ga tata wal ansab kun ga akwai wani dutsi wanda ke gindin Ka'aba wanda mutane suke zawa su yi yanka akan shi ne ake ce al ansab kamar suna ganin wani guri ne wanda suke iya neman kusancin Allah ko kuma kusancin gumakan da suke bautawa tunda ba Allah suke bauta ba to wannan duk Allah ya zara shi a cikin matsayin shan giya kaga giya bala'i ce inda aka daidaita ta da ainihin waɗanda suke bautar wani Allah mushrikai wanda shi zai ganin tana daga cikin ummul mi ummul khaba'is duk wani babban bala'i mummuna to giya ita ce uwarsa shine wani malami yake ta yana mamakin yanda ake hana shan wiwi da hodar iblis amma kuma ke halatta shan giya a gwamnatance ko ba gane ba sai ka bude shago ka sa giya amma ba za ka bude shago ba kan kasa da wuwi to ya ce meye bambanci duk abin da wadancan za su sa giya in an sha ba za ta sa ba za ta sa malamai suna kawo wata kisa allahu halabi sa'ati yana gaya daga cikin manyan manyan malaman su zo da ita wata baiwar allah ce ta samu wani malami irin su bayan na masu ibada wanda ma shi wato ba kowane lokaci za ka iya ganin shi ba kai ta zo da wani ɗan yaro haka ta kwakwasa mai kofa ta ce malam na zo ne neman fatawa akan wata matsala kaga malamai yana zuwa neman fatawa ko to shi kenan ya ce to bismillah ta ce a hina matsa kusa da kai kai dai a takaice ne in takaita muku kissa wannan kissa ma'rufi ya ce a lokacin da ta samu ga ita ga malam shi kenan sai to yanzu abin da take so ta zo da abu guda biyu ko ya aikata ɗaya ko ta yi mai sharri ta ce ya neme ta ko ya yi zira da ita ko ya kashe wannan yara ko ya sha giya abu uku ne shi ganin ya kalli nauyin zina ya kalli nauyin kisan kai kaga a hankalci da aka yana ganin to ai mafi saukin dai a ɗan kurba ko wata kurmin ba da hi kawo salihi na mana ya ma kishe mutum ina za ka sa kanka balle zina yayi a nan kurbatin kawai yayi ayi azumi fari to da ga cikin uku ne mafi saukin da ya ce to ba dan kwab ɗaya da aka dan taba da ta bashi kwab ɗaya da ya taba aka dan dama sai ce karo ta kara mai ya ce karo ne ta kara masa yayi su kub yanzu shi kenan sai ce to zai rasu amfani da ta ce a sai dai in ka kashe wani yaro ya ce wannan kuma ne kawai ya shaƙe shi kashe yanzu kuma yami ya afka mata kaga ya duka ukun gaba daya me yasa saboda ya fara ta ummul kaba'is eh shi yasa kuke ganin yan kidnahu suna amfani da mi da kwayoyi miyagun kwayoyi su da dagiya din barayi yan sara suka yan kwanta kwanta yan daba yan kwatan duk wani alloba a duniya da za a ga mutum ya zama bai zama ba wannan yanayin nashi sai dai amfani da abubuwan zai buga da hankali a lokacin za ka samu mutum yana yanka dan uwan shi musulmi dan uwan nashi yana la ilaha illa shi kuma yana Allahu akbar kika sa akwai kwaya ko ba haka ba to wala Allahu akbar manzo Allah ya ce man kana akiru kalamuhu la ilaha illa dakala janna kai kana yanka mutumin da zai shiga aljanna kuma kana kana Allahu akbar kaga amma ita wannan giyar ko kayan maye da sha ya fi karmar da hankali gane ke ko aka ba komai bane ba shi yasa barawo ba zai iya tsallaka gida ya dira gidan da ba nashi ba ya yi sata sai ya kwale yana ganin ba abu da zai faru saboda galibi hankalin shi ya riga ya gushi shi kawai gurin da ya sa a gaban nan shi ne kaɗai yake gani me zai biyo baya oho zai zo shi gidan mutum bai sani ba wuka gare shi mutum zai dira ba bindiga gare shi wane ne shi kawai da ya shiga zai yi kuma in ya shiga mi yana so kawai bukatar tafiya a kowane irin hali duk wani abin bayyawa sai da mi sai da miyagun kwayoyi to shi yasa alamar daukin sarki ya tattara waɗannan abubuwan da ake sha a matsayin kalmar bahaushe ɗaya shi ne ka ce musu giya ne allah ta to kun gan su wannan da caca kowane irin nau'in caca da irin waɗanda suke bautar gumaka ko yanka da sunan waɗansu aljanu da sauransu duk waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya tattara su ya ce rudusun min amalin shaitan wala dukkan su waɗanda datti ne sun daga cikin ayyukan shaitan abu ko aka ce ake shaitan da shi kenan ta faru ta ƙari sai Allah ta mi fajitani buhu ku nisance su ku nisanci kayan maye ku nisanci caca kowane irin caca kale-kale ne feminijar ne wanda ake ne a wajen su kuwa dawaki wanda ake yi tsakanin kulab da waccan kulab kin in za su buga balo a yi tokayya ne in kulab ɗin ya ci nawa kasa ai mu za mu ce ku ai mu za mu ce ku to shi kenan nawa kasa ni na sa kaza kaga wannan mata ce ko duk waɗansu nan datti ne suna daga cikin ayyukan shedan Allah ya ce fajtanibuhu ku ne sance su la'allakum tuflihun ko za ku samu rabauta a wajen Allah ashe wannan na nuna duk wanda ya dawo akan shan giya abubuwa na kayan maye bai bar kwalewa ba yana shan giya a rayuwarsa ko shi dan caca ne ko shi mutum ne mai ainihin tsaye-tsaye da canye-canye idan ya suke ya koma zuwa ga Allah bai tuba ba wannan na nuna bashi da rabo a wajen Allah yasa Allah ce fajitami guhu la allakum tuflihun ku ne sance su mai yiwa za ku rabota saboda duk mutumin da ya sake ya mutu da kayan maye a cikin cikinsa ai ya shiga uku ubangiji ta ba zai sha da shi giyar lahira ba kun gani ku yana daga cikin kayan daɗi kayan shaye-shaye da Allah ya zana a cikin alkur'ani na su karara daga cikin abubuwa guda hudu akwai giya Allah ba za ka iya karanta mana matalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم kaga ubangiji ta'ala ya ce mana kwatankwatan aljanna da aka tanadawa masu takawa Allah ka samu daga cikin su kaga sai ya zaro ya ce fiya ana harin min ma'in gairi asin a ciki akwai waɗansu ƙorama idan baka san yankin ne ƙorama ba waɗansu irin otomatical ɗin kan famfo ne ka sa akwai wani famfo da nasarar ya ko in ka bai ka hannu sai mi in za ka rana ya zuba maka ruwa in ya janye in ka janye sai mi sai ya ɗauke idan ka bai ka kwam sai ruwa ya zo idan ka janye sai ya ɗauke to wannan an kwaikwayi wannan anharun ɗin ne na aljanna an gane ko to akwai ruwa a ciki gaina asin ruwa ne wanda baya gurbata Allah ta'ala ya ambace shi da ruwa ne kawai don ka gane amma sai Allah kaɗai ya san irin abin da ya tarawa wannan abin sha ɗin na daɗi Allah ka samu kun wannan ruwa a gani ko wa ana harmimi bayan ruwa sai Allah ya ce mi akwai labanin wani irin madara wanda za a iya ce maka madaran ne don ka ganewa amma a duniya din babu babu wani nau'in abin sha irin shi madara ce ta danyi kwaikwayo da kamanceceniya da ɗanɗanon wannan abin na sha shi yasa ya daga cikin addu'o'in da manzon Allah ke duk abin da ya ci sai yawa Allah godiya ya ce Allah ka ba mu abin da ya fi shi amma idan ya sha madara fa sai wa Allah godiya ya ce Allah ka shar da mu kwatankwacinta saboda babu sama da ita abinci to dan Allah ya tara da madara ne a gidan aljanna banda wannan sai ya ce mi a cikin wannan aljanna akwai wato khamarin lazzatul lisharibin ko asalin musafa ne akwai giya wannan giyar sai Allah ce mai dadin sha ce ga mashaya me yasa wannan giyar ta duniya ba ta da dadin sha ga mai shanta daman da ka sha kafin ka shiga su kai zai rika dan ciwo sai ga ido ya dan fara canzawa ya fara tsanwa tsanwa jajajaja baki baki ko ba haka ba sai ga an shiga cikin wani hali to amma waccan giyar ita Allah ta'ala ce lazzatul lisharibin mai hankalin daɗi ce ga mai shanta Allah ka samu gon kuɗe ta awala ni na so ga yana kora wannan gir a tarar da mu mu shawa a gara ce wacce din gaskiya eh ko ba haka ba mu samu mu kora Allah ka ba mu wannan gir ta aljanna dan to duk wanda ya sake ya mutu da wani dan guntun abin maye a cikin cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai shayar da shi giyan nan ta aljanna ba akwai radin tsoron kala waye gari aljanna ma baka shiga ba a to in ka shiga aljanna wa zai hana maka shan giya yanzu ga bani da nake so in sha cikin nan kuma an ce wa fiha matar tahil anfusu a cikin ta akwai duk abin da ranka yake so to za kuma hana ka sha alama ce ta kila aljanna dai kila ba da kai a ciki ba shi yasa annabi ce ba za ka sha watan giya ta aljanna ba saboda ka mutu da wani dan guntun abu na maye a cikin cikinka shi yasa ta kuma mutuwar ba ta sallama ba ta sinyar yanda ka san kiran salula kawai sai da ka ji ya shigo haka mutuwa take shigowa mutum to kana da kai ka sha kayi tatil ko ka kwale ka sha wayannan yan abubuwan guda uku ake sha ko hudu ma ana ga mashayin ba sa nan balle su gaya mana ko to su da sun sani ne ka gani kana da ka sha wata kwayar ka a cikin shisha ita ce ajalin ka kana da ka sha turamol ka sa kai yaya za ka yi ranar tashin alkiyama annabi ya ce ba ka shan giyar aljanna tana yiwa ba za ka shiga aljanna ba ne an dan sakan ya maka ne ta ka yan uwa mu ne san duk abin da yake bugar da hankali da wani kayan maye yan uwa duk duniya duk duniya babu wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya tsinewa mutum goma akan shi shagiya mutum goma aka tsinewa albarka tun daga yin ta har zuwa sai da ta a cikin hadisai ingantattu imamu ahmad imamu ahlus sunna ya zo da hadisi daga abdullahi dan umar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ta Allah ta'ala ya la'amta giya ita karan kanta Allah ya tsine mata albarka lokacin da zaka sha abin maye ko ma menene inda zai sa ka kai su ka ya bugar da hankalinka to wallahi ka san wannan abin Allah ya tsine mishi albarka zaka sha shi ka san ko idan ya shiga cikin gaba kai ba albarka ɗaya kenan kaga an la'anci giyan ne ta fuska guda goma ita da farko aka la'ance ta kuma aka la'anci mai shanta an gane ko wanda ya sha giya ya san cewa lokacin da ya sha giyan nan Allah ya tsine mishi albarka a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi ko ba za a gane ba duk wanda ya sha wani abu wanda zai yi su yayi maye to lokacin da zai sha kin nan ya sani wannan abin da zai sha kin Allah ya tsine wa abin albarka kai da zaka sha abin kai ma Allah ya tsine maka albarka a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi shine annabi ya ce wa sharubaha da mai shan abin maye din shi ma Allah ya tsine mishi an samu biko wasaqiha da wanda ya shayar da shi ko ya kirkira ta kamfanonukin da suke kera kwayoyi miyagun kwayoyi da suke sa maye to dukkan su gabaɗaya su masu wannan aikin ma'aikatan da suka sana'anta giyar ko da burkutu wannan ko da wani irin abu ne aka harhaɗa wanda ya harhaɗa abubuwan aka yi maye shine na ukun da Allah ya tsina albarka wa mahamula da ɗan dako wanda aka ɗorowa a mota shi daga wancan kasar zuwa wancan ko daga wancan garin zuwa wancan ko a motokin shi ko a barokin shi ya tura ko a keken shi duk wanda ya dauko kayan da ake sha ayi maye yayi me kenan yayi da shi ko dalili da wannan dakon da kai na kayan maye Allah ya tsine maka albarka yasa kace ga masu fataucin miyagun kwayoyi sun fi kowa samun makudan kuɗi amma karshen su baya kyau a karshe za su cika da talauci ko da rabin jiki ko da wani hatsari ko da haukacewa baka taba ganin dan sumogal da ya zamanto dila ake shago dila a ya gane dila ko ta wannan dila ne fa wai ga hukumomi masu yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi amma sai kuma ga mutum san dila ne kai ga zaɓa daga sai ba me yasa ba za a fata shi ba idan ba a samu masu sayarwa ba ta za a samu mai siyi to wanda ya kokari ya yi dako ya kawo a kan shi ko a abin awon shi inda ya san wannan abin ana ci aimaye ya daga cikin na uku ne ko na hudu na hudu daga cikin wanda allah maɗaukakin sarki ya tsine wa albarka da aka yi dako aka kawo sai ba ha wa mutaba mai sayarwa da wanda ya sayo wanda ya sayar da kayan maye allah ya tsine mishi albarka a bisa harshen manzon allah da kuma wanda ya siya kaga shi mashayin na ayin tsoron ba inuwar ba ɗaya bace ko na farko abin zai sha kin da Allah ya tsine mishi albarka shi da zai da ya sha Allah ya tsine mishi albarka ai bai sha ba da ya sayo ko in dai ba kyauta aka bashi ba to nan ma hallo Allah ya tsine mishi albarka kafin ka yi maye la'alla sai ka samu tsino la'alla ɗauri bayan ɗauri guda uku a kanka a lokacin da ko ka samu kai su da Allah mai riba wata riba mutum ce a duniya ba na a lahira kana cikin tsinuwar ubangiji ta baraka wata ala mun samu tsinanu guda nawa guda biyar duka akan shan mai akan kayan mai sai aka ce wa asiruha wa mutasiruha da mutumin da ya tace giyar da wanda aka tacewa an gane ko dan ai waɗansu abubuwa ne ake haɗawa ko a sarrafa su sannan su zama giya da haka duk waɗanda suna cikin tsino Allah sai aka ce wa hamiluha wa mahamula da mutumin da ya ɗako da wanda ya ɗora mashi duk waɗanda suna cikin tsinorwa tsinorwa ubangiji subhanahu wataala da haka yan uwa abin nufi a nan gurin duk abin da yake kayan maye ne to sai da shi haramun ne sannan ka yi aiki a ma'aikatar da ake haramun ne shi ne malamai suka ce idan ka electrician ne idan ka san shago ko gida za a sayar da kayan maye kada ka jika musu aiki mai wayarin za ka shiga cikin wani tsinon idan ka yi mason ne metro mason ya ke jami da hausa magini duk gidan da ka san gidan giya ne ko shago da za a sayar da giya ko kayan maye to kada ka jike wannan gidan idan ka yi architect ne wanda zai yi zanen gidan ko wanda zai dora duk wani abin da zai iya zamanto an sai da kayan maye a gurin to idan ka sake kaje kai kai aiki a gurin da sunan kai ma'aikaci ne ko ko da lebar kai to kana cikin tsinon ubangiji subhanahu wataala ba wanda zai rabi inda za a sayar da kayan maye da sunan ba da gudunmuwa ko yin abin ya tabbata illa sai ya zama cikin tsinon ubangiji subhanahu wataala ta haka ya kamata mu nisanci irin wannan ta haka Allah ya ce fastanibuhu la'allakum tuflihun ku nisanci waɗannan ababan mai yiwa idan Allah madaukakin sarki ya karbi ko da kuna yi kuntu ba Allah ce to shi kenan za ku samu babbar rabo Allah ka samu daga cikin masu rabota sai Allah madaukakin sarki ya bayyana dalilan shan giya wani umarni ne yake zauwa daga shedan abin da ke sa mutane suna zaman to yan modi ko yan tata shedan ne yake musu wannan umarni an gane ko shi Allah ce inna ma yuridu shaytan shi kuma abin da shedan yake nihi la mashaya yan kwaya ko 'yan caca sau yake karkashin wannan abin da suke yi na sana'ar tasu an yuke a bayyana kumul adawa Allah ya wato shi shi ɗan so yake ya cusa wata adawa tsakanin ku shi sa kake ganin gidan shaye-shaye nan nan an yi fada an kashe mutum an taka ma wannan wuka an maru wani haka in dai kai dan kwaya ne ko dan giya ne dole wata rana ka samu kanka cikin wannan matsalar yanzu da aboki da aboki za a je gurin a sha kuma a watsi da zage-zage kila ma a sa makami duk wani abu ne wanda yana iya faruwa haka bangaren caca duk yadda kuke da mutum in kuna caca to sai an samu kun samu matsala dan ya zo da kudin shi kai ka zo ka da kudi ka cinye ta ya zai soka ka cinye mai kudin shi gaba daya ka gani to da haka duk waɗannan shaidan yake sawa dan ya jefa adawa kiyayya da gaba tsakanin waɗanda suke yi shi da Allah ta'ala ce inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum adawata wal baghdha abinda shaytan yake nufi ya jefa keta da gaba a tsakanin mashaya giya da yan tata a cikin lamarin alhamdu wal maisir shan giya da tata kuma hallau yana da manufashi guda wasu dukkan azkirullahi wa anas salam ya tushe muku ambatan Allah da za ga dan giya yana ambatan Allah ina ruwan shi mala ambatan Allah ba ruwan shi da wuta Allah shi ya yi son da in ya shakin nan ya samu wani mizik wani miza mai daɗi ko ba haka ba ya yi tsiran kuɗi amma ba za ka tada mutum ya sha giya ba kuma ya zuwa ta to kumbari ya saurari ƙur'ani baranta zama ya yi zikirin baranta na ɗan tata ina shi yana ambatan Allah shi ɗan tata fa shi kan shi yana su yana maye za ka same shi ya riƙe wata kalma ɗaya yana ta yi ba tare da ya sani ba in ta yi zafi ko baka samu tsiyar tata ba wai wani yaro da mamansa suka wuce da umarsa suka wuce guri yan tata yan tata ko yan dara ne masu kodakon ana hamkin nan an gane ko to sai yaro ya kalle su ya ce mama ta ce na ya ce amma baba baya wannan sun ji fa shi ke daga wai yaro ya ce baba baya wannan ham wai yaro ya ce baba shi baya wannan ham wai ya ce haka aka ce mata kalmar kuma ka gani ko kaga ai gaskiya bane yace amma baba baya wannan ya san ba ba abin kirki bane to wai maimakon abin ya zo musu darasi kalmar aka dauka ake ta yada ta kawai ake da ita ake yi kaga ashe su ma wannan abin da suke yana bugar da me da hankali shi sa Allah ya gama tata da me da ke kai ga mutum ya tsufa ba idan ya saba irin tata dan ta kale kale ta femi Niger wanda doki a France wallahi duk yanda kai da shi sai ya je ya ciro gaje ya turo in yana da kunya ba sai ya boye a jihu ya zo hauku da rashin nemo katar lulatarsa kuma shi kenan sai ga an dako da kira ake abu nan to yaro inda da ya kama wannan ne wannan biyu ce ko uku ce lambar wannan hagin saboda ya saba su yayi abubuwa ne duk suna bugar da hankalin mutum allah mu ɗaukin sarki ya raba da su to shi ne allah ta'ala ce shedan dan ya hana musu ambatan Allah wai suddukum an zikrillahi wa arin sala dan ya tushe ku daga ambatan Allah ko da irin nau'in ambatan Allah ya kuma hana muku yin sallah daman dai an ce kada ku santi sallah a lokacin da ake mi ake cikin maye to shi ma dan dare dan cata yana da wahala ya ji kiran sallah kila ma ladan ya kiran sallah rai ku a ce wani ladan ya yi kiran sallah wancan ladan ya yi ta yi kawai shi kenan hala kare ba za ta bara tashi a yi sallah ba shi yasa Allah ta'ala yake ta fa hal antum muntahun wai shin har yanzu kun bari ko ba ku bari ba sai na ubar da aka karanta mashi wani aya sai ce to alhamdulillah in ta haina haura yanzu daga nan shike mun bari an ce lokacin da wannan aya ta sauka garin madina hera titunan suka shiga suka cika da giya ko ina hudu ta ake ana watsarwa yanzu an je matakin karshe duk wani wanda yake mai imani da Allah tunda Allah ya ce rijisu min amrin shaitan ba sa kara amfani da ita suka yi ta fito da abin suna watsar da shi shi yasa muna kira da mashaya giya da 'yan tata irin wannan lokaci mai albarka wa'azi ne kamar saukar aya ne shi ne watan ramadan duk abin da ka wuni ka yi awa goma sha biyu ka amfani da shi a shekara iya barin shi a duniya ka zauna lafiya sai da mutum ya ce to ai ni ba zan iya bari bane ba a ya aka yi kabar shan nonon mahaifiyar ka ba abin da same ka bari tana kayan maye abin da ke buga maka da hankali abin da ke buga maka da hankali to da haka ya kamata yawa ni ina ga mamaki kaga mutum hadada ko diya kuma yana shan taba ba ma wancan abubuwa ba na maye abun kunya ne don duk yadda sakarci yake da sakarci da sakare ba ka taba ganin mutum ya kunna ta ba ya mai kaɗan shi da ya yi ko ka taba gani saboda an san ba abin kirki ba ne wani malami yana darasi ga ɗalibai sai wani yaro daga hannu ya ce wai malam idan baban mutum ya aike shi sayan taba ga kazai to shi malamin kan ya bada amsa ya shiru sai wani yaro ta daga jangon ya ce malam wai baban mutum zai sha taba wallahi baban mutum ba zai sha taba ba ƙarya ne ba yace ya gore ku ba zai sha taba ba kun gane karatun shi wani baban shi yana shan taba shi sa ya damu shi ko wanda fa baban shi bai sha sai kike ya za a ce baban mutum baban mutum take ko baban mutum kai wallahi baban mutum ba zai sha taba ba da haka shi abun kunya ne ga uba a ce yana shan sigari ma balle ya rika shan solution ko wiwi ko fodar iblis ko wasu kwayoyi miyagun za su iya fitar da shi daga cikin hankalin shi kai da zaka bada tarbiyya ai kama baka da ita a inda mutum ya fara shan kayan maye da Allah ya tarbiyya take to ya zai bai mata shi tarbiyya ko dan shi faga da shay la yutihi daga abun kunya ne ga musulmi a ce gashi har ya fara aihuwa bai shiga cikin hankalinsa ba kuma yana shan kayan maye da haka Allah madaukakin sarki yake cewa fa hal antum tahun kenan barin shan kayan maye da tsafa tsafa da canfa canfe da tata duk yana daga cikin biyayya zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ce wadi'ullah wadi'ur rasul ko ku yi wa Allah da akan barin abin da yace ku bari ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya umarna ku da hana ku abin da ya Allah ta'ala ya hana wa ma atakum rasul ku zuhu wa ma nahakum an fantahu duk abin da manzo zo muku da shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ku yi riko da shi abin da aka ce annabi ya hana kuma ku hano da haka Allah ta'ala ce wa hadaru ko ku kaurace waɗannan abubuwan fa'inta wallaitum idan kuka juya baya bayan nassin alkur'ani da sunan manzon Allah sun haramta muku shan kayan maye da tata da abubuwan suka safi camfe-camfe da tsafi to fa'alamu ku sani cewa annama ala rasulul balagul mubin eh ba abin da ya rage wa manzo illa ya isar da sako a bayyane annabi sallallahu alaihi wasallam ya zira sako ballaga risala wa nasaha lil umma ya zira sako zuwa ga wannan al'umma ya musu nasiha gaba daya yanzu kuma dukkan mutumin da ka ganshi yana shan kayan maye wala ya san wannan abin haramun ne ba ba kayan maye ba hatta sigarin nan zaka da bawo shi na cewa shan ki banza barin ki banza ƙarya yake ya san shan ta ba banza bane eh mana ko ba komai zai yi asarar kuɗin shi ka ɗauki kuɗi ka tunna masa wuta kai ka san ka zama ɗan uwan shaitan ka zama almubazzir innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin duk mai almubazzaranci ba ma na almubazzaranci ka ɗauki dukiyarka mafi karamcin daraja a kuɗi ka sanya shi hanyar abin da bai amfane ka ba duniya da lahira wanda shine almubazzaranci da kaya ka zo mi dan uwan shedan to mutumin da yake shan taba a wuri nawa yake konewa ga kuma zai cutar da lahir shi ga zai cutar da mutane su ji warinta wani a masallaci ma za a ga ya shigo sau yana warinta ba mala'iku da suke tare da shi suna cutuwa ba wani mutum illa tare shi akwai mala'iku akwai rakibin atid akwai kiramin katibin kana cutar da su banzan Allah sassan muke cewa duk wanda ya ci albasa ko ta hornuwa kai ya zo masallaci sai ya gyara bakin shi fa'innal mala'ikata domin mala'iku suna cutuwa da abin da ke cutar da me ɗan adam to kai ba ma an hana cin albasar da take halal da ta hornuwa take halal don kal mala'iku su cutu ya kuma su gari kaga ya kamata a ce mutum mai hankali bai sha sigari ba Allah ta'ala ya shirya da mu sai Allah madauki su giye ci ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين shikenan a lokacin da aka saukar da wannan aya mutane suka bar shan giya kwata-kwata musulmi idan munafukai tun mai imani da Allah ya bar shan kayan maye to sai wasu suka dore tunanin to wane da wane ba sun mutu suna shan giya ko yaya ne matsayinsu an gane saboda duk mutum mai imani yana tausaya dan uwan shi da ya riga shi yanzu doka ta zo an ce wani abin haramun ne wani ko ya sha ta ba kila bata ma sauka ba ya sa kai to wannan yasa suka zo suke tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yaya ne mutanen da sun tafi fagen yaki an kashe su wasu kuma sun mutu akan gadan su wasu kuma wani hadari ya da su amma kuma ba su tuba daga shan giya sai manzan Allah sallallahu Alaihi cewa laukurum alaihim la taraktumuhu kama taraktukum da an haramta musu suma a lokacin da suke raye da sun barta kamar yadda ku kuka barta kenan hukuncin ku ne da su ku kaddara sun mutu eh to da a ce lokacin da suke raye an ce musu giyan nan haramun ce da sun barta kamar yadda kuka barta ashe matsayin ku da nasu duk ne a wajen Allah eh yadda kuke tubabu a wajen Allah su mami a wajen Allah tamkar sun tuba suke dan ba a ce haramun ba ce a lokacin su da sun marta akwai abubuwa da dama wanda sahabbai sukan yi tambaya irin su da yawa daga cikin sahabbai sun mutu lokacin da ake sallah zuwa kudus ana kallon baitul maqdis ta fuskar alqibla yanzu lokacin da aka juya alqibla zuwa gami ana kallon ɗakin ka'aba wato na makka shi ne matsayin alƙibla suke tambayar manzan Allah sallallahu da wani da wani sun mutu alƙiblarsu ba makka bace ba suna kallon kudus ne me ya matsayin su Allah ta'ala saukar da ayoyin su ma kan Allah yanzu a imanin ku na zabin nasi la ra'ufur Allah baya tozartar da imanin ku ashe shi Allah yana kallon abin da ke cikin zuciyar mutum ne shi yasa ku rika bin mutane uzuri idan kaga mutum yana saba ma Allah yi kokari ka gane da shi mai yiwa in ya gane wannan abin laifi ne tsakanin shi da Allah wallahi zai bar shi sama da yadda ka bar shi a ba mutane uzuri babban matsala ga mutum a ce ya san abin nan ba daidai ba da kuma zo rika aikatawa in ka taba ce ce a to kabarin ka daban nawa daban in ka takar tsoron Allah ta ya ce tsoron Allah a zuciya ki shi kuma ba shi da shi a cikin zuciyar inda zuciya ta ji tsoron Allah da bai saba ma Allah ba domin mazala ya bada wata fassara ga zuciya yace a cikin gangan jiki akwai wata tsoka kwana daya idan ta gyara jikin gaba daya yayi me ya gyaru in ta bata duka jikin ya bata ce mai irin zuciya to shi zuciyar nan ta ta bace ne babu tsoron Allah a cikin ta shi yasa yake sa'a ma Allah da a ce zuciya ta tsoraci Allah ba zai sa'a ma Allah ba shi yasa a kowane lokaci idan an ga mutum yana abun ba daidai ba kokari yake a ganar da shi a fahimtar da shi idan ya fahimta shi kenan wannan gane wanda yi ta zama kafara akan abin da ya da baya lokacin da bai gane ba ko ba gane ba duk abin da kake na saban Allah a matsayin baka sani ba ran da ka san wannan abin ba kyau in Allah ya ba gam da katar kabari to wannan abin da kai a baya dukkan su Allah ya goge shi an shafe shi an mayar da tarin zunubin ya zama lada sakamakon sanin da kai a yanzu shi yasa ilimi babbar fara ce ga bayan Allah har kullun ka je kai zaka samu karuwa ta ilimi a rayuwarka na addini saboda sau da zaka ji wani abin da kake yi bai da kyau sai ka ji an ce maka kazan nan bai da kyau daga wannan lokacin da ka san bashi da kyau shine kafara akan wancan abin da ke na baya to shine Allah madaukakin sarki yace laysa alladhina ko bai zama to laifi ba ga waɗannan wanda suke sun yi imani da Allah kuma sun yi ayyuka nagari fi ma fa'imu idza ma taqawwa amru akan abin da suka ci ko suka sha na kayan maye a da a yayin da suka ji tsoron Allah suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka kyawawa Allah ta sun mattaqaw wa amanu sannan suka ji tsoron Allah suka yi imani sun mattaqaw wa ahsanu suka ji tsoron Allah suka kyautata ainihin ibada suka kyautata rayuwarsu Allah sai ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa Allah ka samu da cikin masu kyautatawa sai Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب haka ne فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم shi kenan daman shi mumini kula yana cikin jarrabawa ne daga Allah shi rayuwarka gaba ɗaya ka ɗauke ta min jarrabawa ga abubuwa da dama suna kewaye da kai wanda kana da damar ka amfani da su amma saboda Allah ya haramta sai ka kyale sai ka bar su kila an maka darakta ko daje ko an maka minista ko an maka wani babba a bangaren wata ma'aikata ko ga haƙƙoƙi na mutane kai kuma kai kake da inci a kansu kaga idan baka ji tsoron Allah me za ka yi sai ka ce to ai da akwai da aka daure ta a gindan magariya ai na za ta yi kiwo sai ga ba ruwanka da haramcin tabacin dukiyar gwamnati ko kuma ka to wannan jaraba wannan matsayin da Allah ya baka aka mallaka maka kai abin da kaga dama da wannan abin ba mai ce ma komai wannan jarabawa ce mu'mini ba su gushe ba kowane lokaci Allah ta'ala yana jaraba su to yana daga cikin babbar jarabawar da Allah madaukakin sarki yawa mu'mini a lokacin duk wanda ya dauki harami an san harami ko idan mutum ya je umara ko aikin haji akwai farin kyalle da zai daura kuma ya yafa to da ka shiga wannan haramin ba kai ba harauta ba kai ba kashi namun daji ko da kana ganin su barkatai ko ina an ce wannan aya ta sauka ne a shekarar da manzo Allah ya taho wato yin umara ta hudaybiya wanda ake sulhun hudaybiya bai samu ya kai can ba ko to Allah ya jarabi sahabbai lokacin da namomin harauta wanda ba su taba ganin su ba labarin suke ji sai ga su kawai ko ina suna yawo a cikin su da hannu ma sai ka shaki amma kuma an riga an dauki harami a wani lokacin kuma hanyar a tana ma a koshi wata ce farauta gashi kuma duk abubuwa na farauta wanda sai an sha wahala ake samun su yanzu ga su kawai a cikin su suna yawo Allah ya jarabe su ne da wannan dan ya ga sa kiyaye dokokin shi ko ba za su kiyaye ba to kai ba a cikin rayuwarka sai ka rika cin karo da irin abubuwa irin wannan kaga wani abu gashi haramun ne amma Allah ya jarabe ka gashi kusa da kai kuma ka iya murtsike shi kai amfani da shi kowa ba bai sani ba to ya kamata ka dauki a matsayin jarabawa ka kame ka ji tsoron Allah ka san Allah ta'ala yana tare da kai ka zama mai ihsani kaga a can ba Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin ma ma'ana ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan shine ihsani duk abin da zaka yi na ibada ka rike yi kaman kana ganin Allah gashi gaban ka dan baka ganin Allah shi Allah yana ganin ka to shine Allah ta'ala ya kira mu ne akan cewa zai jarraba su wata irin jaraba ce zai musu za a jarrabe su da abubuwa na farauta abinda sai an sha wahala za a same shi yanzu gashi yana yawo a cikin su kuma ba yanda za su yi da shi su taba shi kuma sun saba ma Allah shi ne Allah ce ya ayi wallazi na amanu ya kodan da kuka imani la yabul wannan kuma Allah bi shay'in ubangiji ta lazar jarrabe ku da wadansu ababe daga cikin abawa shine mi mina sai da akwai naman farauta namomin farauta wanda gashi za ku ganshi cikin ku tadalu aidikum da hannu ma salim alim sai ku kama su gina wasu ɗiya ne wasu ma ba ɗiyan ba ne amma suna yawo ba sa gudu ba sa jin tsoronku kamar ga barewa ga kai ga ita kawai baka kama ba kuma kana bukatar ta ga zobo kai kuma farauci ne ga tuje ga duk waɗansu abin da ake farautar su ga jimuna ga duk abubuwa ga sunan a lokacin da suna cikin bukata kuma ga su da hannu sa iya kama su da hannunsu wani ba ku da kuma mashin ku kwa iya saka musu mashi ku kashe su da akwai abin da an ka kama shi da hannu akwai matsala ko amma za ka yi amfani da mashi ka gana bai ta da shi ka yanka shi to dukkan su waɗannan abin sai da aka waye gari gasu gasu suna yawo a cikin su baya da zasu yi Allah ya ce ya haka li ya'lamu Allahu man yakhafu bil ghaib dan Allah ya ga wa zai ji tsoron Allah a boye wa zai ji tsoron Allah a fake ku diba ku gani mutanen annabi Jalud mutanen annabi Dauda su ba kawai an jarabe su zasu je yaki kawai aka jarabe su da rashin ruwa da ishirwa kuma sai ba su labarin to a gaba za mu tarda ruwa amma wannan ruwan kalkusha duk wanda ya sha ruwa ba zai ba gaba da gada falansa mini wa man lam yut'am fa innahu minni wanda bai sha ruwan nan bane zai wuce yaki tare da ni yaki da za a je shi ruwa ta kama ku sai kuma dan yaki yace ga ruwa a gaban mu za mu tura duk wanda ya sha sai dai ya koma gida ka san ragota zai ai Allah raka taki gona ko ba haka ba da man shi sai yake kuma sai sha ruwan shi yawa wanda bai sha ba shine za a wuce da shi to shikenan sai Allah ya kama sun ce illa ma nagitar fagar fitabe sai dai wanda ya dan kamfata a hannun ya kurba ai ana zuwa malam da suka tarda wannan ruwa la ilaha illa fasharibu min kowa sai ya sa bakin shi yayi tusha yayi tusha suka cika cikin su makil illa galila min sai yan kadan a cikin su kaman cikin mutum dubu wajen sojoji 600 ko 700 sun sha ruwan yanzu ya za yi za su koma ne kaga sai rage musu karfi ko yanzu suna tsallaka ruwa kuma sai ga wacce rundunar ta jaluta ga su gaba da gaba kata ina ai ina la ta kata la bi jaluta jirodi ina mu ina wacce rundunar ta jaluta ai ta mu ta kare kawai a gani amma waɗanda suke da yaƙini sai suka ce mi a ba haka bane kace kam min fi'atin قال qalilatin الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله Mhm.
والله مع kaga waɗanda الصابرين suke da yaƙini cewa za su haɗu da ubangijinsu ko an je yaƙi ko ba je ba dai mutuwa za yi ita mutuwar nan ba gurin yaƙi ba ne ake yin ta kadai ko a gurin yaƙi ne in dan gaje makabarta duk gurin yaƙi da aka kashe su wani akan garin shi ma ya mutu wani yana cin abinci wani a kasuwa wani a gurin aiki da yawa akwai wani ba Allah ba shi fa da ke zuwa fa ya kawai ya rufe yana da ɗabi'ar in ya zo kafin a fara isa ogani gurin shi ya ɗan sha lupton ya jika liftanin a ruwan zafi ya ka sukari guda uku ya aje kawai ya sa kai shi rubuta suka yi zuwa suna an kwasa ba su bude wadda aka ce kai a bude ta aka bude ta kai kawai suka sha kujera haka ya sa kai ga liftanin ya jika ta kari ga sugan bai zuba ba ya tafi kaga ta mutuwar nan ba sai an je wajen yaki ba ne to suna wanda suke da yaki da suke ce a ina kan min fi'atin kalilatin galabar fi'atin kasir da bai zirla da yawa akan samu wata yar jama'a yar kaɗan sai ta ci nasara akan mai yawa da uzurin Allah don Allah na tarda masu haƙuri haka kuma haka ya faru yakin ba a ma sha wahala ba annabi da Allah sallallahu alaihi lokacin shine mafi kankanta a cikin sojojin shi ko galaba da salda ne zero ne kawai wani dutse yace daukanni sai ya dauke shi ya rike yace to da an ji an fara fafata kawai sakanni yana zuwa ko da ya sake shi ashe wannan bam ne ashe nuclear ne kawai sai je san babban arnan ya murkushe shi ya wargaza shi wa qatala dawud jalut shikenan annabi da ya kashe ne ya kashe babban kumandan arna shi gina yaƙi ya watse sai allah bai tukuici da samun mulki da annabanta wa ta hun lamar mulka wani kimata ko wa allama hu ma ya sha shi ne allah ce wa lalata fa'o lahin nasu ba zo bi ba allah fasar al'arab alayi halin jarrabawa yan uwa ka sa a kanka ɗaya take da shimfiɗa ka da barci kullum idan ka tashi kasa sai ka koma ko inda kana so ka yi barci sai ka jami sai ka koma kan shimfiɗa ka to inda kana so ka rayu da imani kullum sai kana cikin jarrabawa daga allah Allah zai ta jaraba ka to shine Allah ce wal liyalam mana kawo maya kafu ko dan Allah ya gano su waye masu jin tsoron sa a fake kenan ta hanyar jarabawa Allah yake bayyana da bayin sa masu tsoron sa da haka duk lokacin da ka shiga cikin jaraba kai hakuri ka sani cewa ba abin da yake dawwama na dadi ko na wahala wucewa zai kuma ashja'atu sabrun sa'a idan ka ga mutum ya zama jarumi to wani dan hakuri ne dan lokaci kadan a nan ne ya zama jarumi sai Allah ta'ala ce famani ta da ba da zalika duk wanda ya ta'addanci bayan haka ma'ana ya wuce gona da iri ya tsallaka daga halak zuwa haram ya tsallaka iyakar da Allah ya tsaida shi Allah ya ce falahu azabun alim ranar kiyama yana da azaba wanda take ma'abociyar rari da haka Allah ta'ala ya kare mu abinda muka yi da Allah kama mu da kuskuren mala gafarta mana wa subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh